ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل دروس من عقيدة من كراتو شكل على عقيدة الطحاوية تبب مالمي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي الطحاوي الله تعالى من شرهما wannan kuma shine majalisunmu na goma sha shida majalisunmu na ƙarshe mala ya mana bayanin akan falala na sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam yadda mawkifi na musulmai yake ahalus sunna shine suna son sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ba sa kyamatar wani cikin cikin sahabbai an gane kuwa sannan ba sa ko kuma suna kyamatan duk wanda yake kyamatan sahabbai ana suna da alwala wal bara suna son sahabbai da wanda yake son sahabbai a bangare guda kuma suna kyamatan wanda yake kyamatan me sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu a hadisi ya ce mana sahabbai dinnan mutane ne kamar da kowa ya sani ko na ka an same su da wasu ezamiya amma sai ya ce mana idan zukira ashabi fa amsiku idan aka ambaci wani abu dangane da sahabbai na mara yake ku kame bakin ku kada ka tsoma bakin ku daga cikin magabata akwai wanda an tambaye shi me zai ce dangane da fitinar da ta faru tsakanin Usman da Ali sai ya ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malu ta shude aikin da ta yi ran lahira akan sa za a masa hisabi kai ma naka akan ka za a maka hisabi in an je lahira ba za a tambaye ka dan mi abu kaza da kaza ya faru tsakanin Usman da Ali ba ba ka huta ba to dan mi yanzu kuma kai za ka tsoma bakinka da haka mutum ya kame bakinsa bakunan su mutane su kame bakunan su dangane da muzanta sabai na Annabi sallallahu sannan mazhabi na ahlus sunna shine bayan Annabi sallallahu daman babu annabta sai dai khalifanci shi ma shekara 30 to wanda ya fi dacewa da khalifanci shine Abubakar wanda ke biye da shi Umar wanda ke biye da shi Usman Ali haka malamai na alu suna suka ittifaq sannan mala ya mana bayani akan mutum ya kyauta da magana dangane da mata annabi sallallahu alaihi wasallam mata annabi sallallahu matan sa ne a nan duniya da lahir annabi ya ce da Aisha ke mata ta ce har a aljanna to yanzu sai wani ya zage ta kaga ita gidan da za ta tafi gidan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi kuma wancan mai zagin ta zai tafi hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya so da santa sai ya sami almar'u ma man ahabba ko yo kana mai so wanda yake son wani yana tare da shi muna son annabi sallallahu muna son sahabbansa muna son matan shi fatan mu lallahi ran zamo a karkashin inuwar su dukkanin fasu shi kuma wanda ya tsane su sai ka ce to fatan mu ya zamo mi ba a rumfar su ba duk wanda ko bai zamo a rumfar annabi sallallahu baran lahira bai zamo a rumfar matan annabi ba bai zamo a rumfar sahaba annabi ba ai sa an yake ko wace rumfa yake shikenan gabar da za mu tashi yau wa ulama salaf min as-sabiqin yau gaban nan tana da muhimmanci domin an fara cin mutuncin malinta a wasu yankuna sai a duba wani jahili a naɗa shi shugaban malamai to kun ga wannan gabar tana da muhimmanci domin musammi su waye malaman mala ya ce wa ulama salaf min as-sabiqin wato malamai na magabata na daga as-sabiqin an ce as-sabiqin kowa ya san su sune sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum min at-tabi'in da waɗanda mi suka biyo bayan su na daga mi tabi'ai ahlul khairi wal athar waɗannan ma'abota alheri ne da athar hadisi wa ahlul fiqh wan nazar sannan waɗannan ma'abota mi fiqh ne da annazar duk wani ilimi ne na fiqh la yadhkuruna illa bil jamil la yuzkaruna ba ambatan su sai da abu mai kyau wa man zakarahum bi su'in wanda ya ambaci malamai da mummuna abu fahuwa ala gairi sabil baya kan tafarki na daidai to amma ya ce maka malaman nan su ne ahalul khairi wal athar wa ahalul fiqh wal nazar kenan wanda ba ahalul khairi wal athar ba bai da ilimin hadisi bai da ilimin fiqh fiqh kuma ya shafi al aqida wal fiqh al amali malamai suke cewa ya zama yana da ilimin aqida yana da kuma ilimi na ahkam al shar'iyya al wudu al ghusl al kaza wannan su ne malamai in an tashi neman shugabannin malaman ma a cikinsu za a tsamo ami a naɗa amma ba a duba wani tafi a gefe ba a ce shine shugaban mi alhamdulillah mu da ba malamai bane bari a ce shine shugaban mu amma dai wannan rusa malinta ne wannan yakan addini ne wannan rusa addini ne wannan kuma ba abin ai farin ciki da shi bane an gane duk da wasu za su rudu cewar wallahi abu ne mai kyau kaza kaza kullum addinin musulunci me yake tarbiyyantar da mutum tawalu kankan da kai man tawadu alillah rafa'ahu duk wanda yake tawalu kankan da kai Allah sai ya daga shi amma duk wanda dan abin da ya sani bai kai ya kawo bai ringa kutse sai an san shi ai su ne kaza su ne gwanayen gari su ne malaman gari su ne shehunan gari wallah ba za su mutu ba sai Allah ya kaskantar da su saboda wa fawqa kulli dhi ilmin lokacin da kake jin ka kai a malinta in ma fa ka kai din ashe akwai wani a boye ba a ma san shi ba lokacin da annabi Musa aka tambaye shi wa fi kowa ilimi yace shi a lokacin ashe akwai khabar bai ma sani ba kenan wannan kissar in ta koyar da kai yana me ta koyar da kai tawalu kankan da kanka yawa in an janyo kama an ce kai ne za ka ce baka kai ba a samu suwa na da wani da haka duk ɗalibin ilimin da yake so Allah ya ɗaukake shi to ya zamo mai ƙanƙan da kai kar ka kuskura ka zama mai ɗaga kai a malaman gari kada kuskura ka ji in ba a ce maka gwani wane ba in ba a ce maka shek wane ba in ba a ce maka wane ba ka ji an walaƙantar ka an rena ka la daga wannan fa ba dole a duniya sai an san ka ba in Allah ya san ka a sama mala'iku suka san ka a sama ko kai nasara ko ba kai ba amma in an san ka nan an je lahira ba wanda ya san ka kai nasara to mu gyara mu zo masu kankan da kai yawa abubuwan da wasu suke yi waɗanda muna tausaya musu muna fata Allah shirya su na kutse da waye ba ma tare da su yawa mu kullum abin da muke so shine a da a fahimci ma karatun shugaban malaman da aka naɗa din in ka ce ya kawo ma littafai goma sha biyu da sunan mawallafan su na addini ba zai iya ba in ka ce ma fashin littafai guda biyar da sharhin su ba zai iya ba na addini amma kun zo garin da yake da manya-manyan malamai shehunai masana lura masana qur'ani ku zo ku ci wannan shine shugaban su wannan sunan sa rusa addini ba taimakon addini ba Allah ya shiryar da mu dan haka ulama salaf dukka malamai na salaf sahabbai abin da ke tsakanin mu da su sune ambatan alkhairan su daga cikin ulama salaf sahabbai akwai abla dan abbas abla dan abbas ba ku kissa sa daya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ma yana yaro ya ce don bai wuce lokacin ya dai kai a markaciya ba ya dan taso ke ya ce an markaciya a lokacin da annabi sassanin ya rasu lokacin shekarun kaciya shekara nawa ne ya aro ya dai dan taso ko amma annabi yana rasuwa sai samu wani dan madina ya ce kaga ga sauran sahabbai sun rage zo mu je mu bi ta kansu mu tattaro ilimin da suka samu a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dan madina ya ce ha kana ga yanzu kai har waɗannan za su kare a iso kanmu kawai ya tafi abla dan abbas ya ce ringa bi gidajen sahabbai da majalisunsu yana tattara karatu ya ce har ta kai ta kawo zai iya zuwa kofar gidan mutum yana so ya ji wani hadisi a wajensa idan ya samu mutumin yana bacci kailula baccin hantsi ya ce shi sai ya kwanta a kofar gidan mutum ba zai aika a kira shi ba ya ce da ranar madina da kasar madina kura haka za ta zo ta bule shi ba zai tashi mutum ba sai mutum ya fito don kansa ya ce ya kai dan baffan annabi sallallahu ya kawo ka sai ya ce zuwa na yi koyi ilimi a wajen ka sai ya ce me zai hana ka kira ne ce a bukata nake don haka ba zan sa a kira ka sai ya tambaye shi abin da zai tambaye shi na ilimi haka abla dan abbas ya tara karatu shi yanzu mu muna da wannan himmar da kwazon ma tukunna sannan a daidai lokacin da muke cewa mun kai malamai mun kai matsayin malamai mutum ba iya zama ya karatun awa goma a yini wai shi malami ne ba ka karatun awa goma a yini ta ka zama malami mun zauna da malamai irin su shek mashur bin hassan ali salman yake cewa idan yana nishadi yana karatun awa goma sha takwas a yini shin zo da allah duniyar da yake ma ya kamata ka ce kai malami ne a duniyar da yake ma sannan su shek taufik dambra mun zauna da shi zai zo masallaci kuna karatu da shi tun asuba har isha ana karatu sannan su shek abu islam sali wannan abu abu kuma wanda muka rayu da su durus da yake a sati kusan durus goma ne ko fiye da goma kullum bayan asuba akwai darasi sannan ran juma'a har wannan tsakanin maghrib da da isha akwai darasi wasu ranakun kuma bayan bayan asuba na kullum akwai tsakanin maghrib da isha waɗannan su ne malamai kai wace gudunmawa wace rawa kake takawa addini da zaka ce kai malami ne dole fa a yi tawalu idan ba a yi tawalu ba akwai wahala fa ka kaskantar da kanka ka ji kai ba kowa ba ne kai ba komai bane ku ji albani zari haka ya ce ba ya ce ka bari sai an je lahira Allah ya nuna kai wani ne haka ya kamata amma wallah wannan rawar kan namu da muke ko ba yanda za ta kai mu sai ga wahala mu kankan da kai mu zauna mu karatu mu ma fahimci karatun tuku sannan mu karantar da shi dan Allah ba dan mu samu wani matsayi a duniya ba shi ɗaukakar idan ka bi layin karatun Allah ne alkawari yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwama Allah ne alkawari rana alkiyama yuqalu bi qari alquran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha wannan alkawari ne na Allah alkawari ne na Nabi sallallahu alaihi wasallam zaka dan me zaka na cewa sai na kai yanzu ka jira ka kai da haka mu zo masu tawalu mu zo masu kankan da kai a layin karatu da addini Allah shi ya alkawari zai mana kuma la yukhlifu Allahu mi'ad Allah baya safa mu alkawari da haka kun ji kissa Abdullah dan Abbas yanda ya tara karatu kun san kissa Abu Hurairah na sha faɗa mana ga yanda ya karatu shin ka abu wannan tafarkin ya Allah wala nufaddilu ahadan min al-awliya ala ahadin min al-anbiya alayhi assalam mala yake cewa gabar gaba ba za mu fifita wani daga cikin waliyai ba akan ɗaya daga cikin annabawa ba wannan malam ya kawo saboda kenan yasa akwai masu cewa waliyansa sun fuwa annabawan su daga ƙarshen sai wani wali ya ce shi kansa ya zama Allah ya kwanaki goma kaga yana shi annaba ma ya ketare su to amma alhamdulillah in ka kalle shi da ka kalle shi ko baka karanta ilimin kwakwalwa ba ka san ba shi da hankali ko kai ba malamin ilimin kwakwalwa bane ka san ba shi da lafiya to sai wannan aje yan uwansa su taimaka in kaka ata yan dan sai da amfanin gona a hada masa da sakatire abu na aji lafiyar kwakwalwarsa ta yaya mala ya ce la nufaddilu ahadan min al-awliya ba za mu fifita wanda daga cikin waliyai ba in ma fa ya tabbata shi waliyi ne ba zato ake ba in ya tabbata an ga karamoyin min ba za mu fifita shi akan ɗaya daga cikin annabawa ba bari mu ba ku misali annabawa du a duniya in ka cira annabawa ko wanda ya kai abubakar falala to cikin abubakar cikin duniya ba su kai matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba su kai matsayin ɗaya daga cikin annabawa ba abubakar cikin duniya ina kuma wanda yake baya baya baya baya can da abubakar to sai wanda suka zo a baya kuma kaji suna fifita waliyansu a waɗanda suke cewa waliyan ne wanda mu har yanzu muna shakku waliyan ne ko ba waliyan ba ne sannan su ce mi sun kai matsayin annaba to kun ji wannan mala ya rubuta littafin nan ba saboda shekara dubu ne kenan tun dama akwai batattu masu ganin cewar waliyansu suna iya kawo matsayi na mi na annaba wanda ba haka ba ne wa naqulu mala yace sannan mu abin da ma muke cewa nabiyun wahidun annabi ɗaya tilo afdalu min jami'il auliya duk waliyan duniyan ma yafi su falala da daraja annabi guda ɗaya to dan mi wa nu'minu bima ja'a min karamatihim to amma kun ji malam ba zai soke walintaka bane akwai ta tunda alqur'ani ya tabbatar da ita suna ta tabbatar sai ya ce to muna imani muna gaskata karamomin su akwai waliye masu karamomi an gane irin su sahib juraic ko kara wali ne karamarsa ta tabbata irin su waye ne wannan wannan dan yemen din dan wannan wanda anusu sun ce Allah na amsa addu'arsa tuno mana sunan shi wais alqarni wali ne ga sunan da wa waliyai ana da sabai na annabi san da karamomin su suka bayyana ko duk wannan muna gaskata dan haka dan mun ce annabi ɗaya ku dukkan waliyan duniya baya nuna kuma muna soke walintaka an gane akwai ta ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun yawa wa sahha an thiqat min riwayatin to amma ya zamo abinda aka rawaito din ku na karamomin nasu to ya inganta ne daga mi daga athiqat waɗanda ake iya karban hadisan su saboda su suna da sifa na adalci kuma suna da sifa na me adapt kiyaye abu in sun ji shi to waɗannan su in sun rawaito cewar wane ga abin da ya tabbata na karamarsa ya inganta shi kenan amma duk da haka dai matsayin waliyi ba zai kai matsayi nawa ba na annabi ba to ina su yanzu masu fifita shehunansu akan kowa ana suka samu wannan karatun to amma dai tun da shi kansa wani malamin sai ce ya zai da su tun da sun haukace mu ma iya abin da za mu ce kenan ya za mu da su tun da sun haukace wani uminu bi ashraqi sa'a mala yace muna imani da alamomin tashin alkiyama nan yana nufin alamomin manya kananan kan ai tun turo annabi sallallahu suke bayyana ko tunda annabi ya ce bu'ithu ana was-sa'a ka hatain annabi ya ce ni da alkiyama an turo ni kamar wannan ya hada wannan sababa da ta tsakiya kenan abin da ya rage wa duniya to sai kai plus nan din da ta dan rage 1446 kenan me ya rage ana tafiya sana annabi sallallahu alaihi yana cewa ka irga abubuwa guda shida kafin alkiyama ta tashi daga ciki yace mauti in na mutu alkiyama tana da kun ga gashi nan alamomi kanana amma nan ma da yana nufin manya-manyan alamomi muna imani da su waɗanda su za su faru a ƙarshen duniya amma in suka fara faruwa to ɗaya bayan ɗaya za ana tafiya ta taba'u haradi fa za daga kaga wannan to ka shirya wannan an gane malai haka wasu a ciki wanda waɗanda suke bibiyan darussan mu na lum'atul i'tiqad mu wasa a bayanai sosai shi yasa anan ba ma fada da khurujud dajjal akwai fitowar dujal dujal wani fitinanne ne da za a yi shi a ƙarshen zamani zai zo iddi'ai rububiyya an gane kuma fitinar sa annabi sassan saboda fitinar sai ya ce har a sallar tahiya duk sallah muna neman tsari daga fitinar shi saboda annabi ya ce tun da aka halicci duniya har ta naɗe ba a taɓa fitinar da shirin ta kai fitinar dujal ba saboda dujal Allah ya mishi baiwar da yana ɗauke da wani abu mai kama da wuta da wani abu mai kama da aljanna dujal Allah talalar da dujal zai iya a gaban ka ya zo ya yanka mutum ya raba shi biya buta tsakiyarsa ya ce mar ya tashi kuma ya tashi don haka mai raunin imani daga dujal ya ce man ni ne ubangiji sai ya ce e to amma anan ba wanda Allah zai tabbatar sai mumini na gaske haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muna neman tsari a tahiya da fitnatul masihid dajjal an gane mutum yana neman tsaye da shi sannan mutum ya haddace ayoyi goma na farkon suratul kahfi ko na ƙarshe mutum ya yi kokari ya kiyaye domin Allah ya tsaye shi daga fitinan dujal saboda dujal yana dauke da fitina wa nuzul isa ibn maryam min as-sama sannan daga cikin alamun akwai sakkowar annabi isa daga sama shi kuma zai zo ya kashe dujal ne zai same shi a babu lut can yankin filistin ya kashe shi lokacin da yahudawa da yawa suke binsa saboda wanda suka fi yawa a mabiyan dujal su ne yahudawa an gane shi yasa yanzu Allah ya tattara su abin da zai nabi isa zai kashe zai kashe dujal suke zuwa suke ta ta'addanci dama kuma yan ta'adda ne an gane qatlatul anbiya makasa annabawa ne dul kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan كذبوا وفريقا يقتلوا أول تو وقتلهم الأنبياء بغير حق تو يهوداwa kenan yanzu wanda ya kashe annabi zaka tunanin zai barka to kai wa ka kai annabi tsarki ne to ya kashe annabi ma dan haka sune yahudawa dan haka annabi Isa zai sako daga sama wannan yake tabbatar da cewa annabi Isa kuma ba kashe shi ba abinda kiristoci suka yi na mai cross ko suka yi an gice annabi isa wa ma qataluhu inna qatalna masiha isa ibn maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu Allah ya ce ba a kashe shi ba ba a tsire shi ba a kamanta musu akai wanda ya nuna a kashe annabi isa daman zalunci ci mai shi sai Allah ya jefa kamar annabi isa a kansa sai suka shigo suka kashe shi to don haka ba su kashe shi ba daga ci alamun tashin alkiyama annabi isa zai dawo nan duniya in ya dawo kuma albarkatun duniya za su dawo za a yi kuɗi daga cikin kuɗin kuma shine aka ba mutum zakka ya ce dajiya fita yana da bukata ya baya su ta hanyar kiripto za a yi a a kuɗin ne madararsu ba mu sani ba to da yanzu wasu suna ce mana ai kuɗin zai yi ambaliya to shine kiripto ya zo to mu mun ce annabi isa ne in ya zo kuɗin zai yi zai ambaliya dan haka in har annabi isa ya sako yanzu to shine sai mu ce to la'alla yanzu ne lokacin in ko bai sako ba sai mu jira sai lokaci yanzu ne wayewar mutane ta kirif to gaba ka san me zai fito a yanzu ne aka yi kiriftan gaba ka san ma me ba dan haka dai annabi sai ya faɗa mana in annabi isa ya sako za a yi kuɗi yau za ka ba mutum zakka ce baya so jiya yana da bukata yau shi ma ya kuɗi kowa yana da kuɗi albarkatun duniya za su dawo da haka mutane su nutsu kuɗin nan za a zo a same shi yanzu kai karatu ka ba Allah an gane kuwa kai da'a wa nu'minu bi tulu'i shamsi min maghribiha sannan muna imani da fitowar rana ta mafadarta wannan tashin hankali ne da masifa duk ranar da kaga rana ta fito ta mafadarta saboda me a lokacin mai Allah ya ce la yanfa'u nafs nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra in tai imani ko ta tuba du an rufe kofa shi yasa annabi sallallahu alaihi yake cewa Allah yana karban tuba har rana sai ta fito ta ina ta mafada daga nan kuma me to amma kuma kun san yaushe mutane za su imani in ji annabi du sai sun ga rana ta annabi sassana ya ce fa'iza ra'ahan nas amanu ajma'u idan mutane suka ganta duze su imani wa zalika layan fa'o nafsin imani lokacin kuma ba imani ba zai ware rana ba to kenan mutane dan mi za ka yi ta saufa saufa saufa har sai ka isa fa saufa ya kauna gayya samu ka tuba karka na saufa ka ji abu ba kyau karka ce zan tuba la yanzu kada an ce ma kai tawali'u kai kankan da kai kame da kanka ka baka sani ba karka ce to wallahi ai sai dan gaba ai yanzu kan cikin muna ga mu ne malaman garin an nada mana rauni dan me za mu nuna ba mu sani ba la yanzu kai tawalu an tambaye ka baka sani ba ka ce ban sani ba ku samu wane na ka huta to amma in ka daga kanka akwai damuwa wa khuruji dabbatil ardi min mawdi'iha mala yace da fitowar dabba daga gurbinta gurbinta ina za ta fito Allahu alam shi sa mala ya ce min mawdu'iha za ta fito da gurin da Allah ya sanya za ta fito amma dai da in ta fito za ta nayi wa mutane mi magana sannan kuma za ta alama za ta bayyana kafiri da musulmi kowa a gane shi lokacin shi na nafsa sun je mutane za su na saya da siyarwa in kaga arne ba sai ka tambaya ba a goshinsa alama ta tabbata shi arne ne in kaga mumini ba sai ka tambaya ba a goshinsa alama za ta tabbata ne shi mumini ne an gane kuwa Allah ta'ala ya mana dashi mu tsaya nan gobe mu karasa littafin insha Allah Allah ya samu gama lafiya wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi